بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم يقول الفقير المضطر لرحمة ربي الفقير مبكاتي المضطر mai tsananin bukata li rahmatu rabbih ga jin kan ubangijinsa al wannan da hadiruhu tuntuni ne mun kasirun karyayye ne wato tunani ne kararre ne awo alɗinka ta da ka yi yanzu mausuliya dikin latil amali saboda ƙarancin aiki wata ƙawa da tsoron Allah shi ya karya mai tunani khalilu ibn ishaqa suna ne khalilu ɗan ishaqa almaliki ba maliki khalilu ibn ishaqa wato shahararren malami ne kuma jundi wato abin nan ne dan sanda ne aka ce wanda ya kasance ainihin mujabur da'awati na malami ne mai addu'a saboda ya kasance yana wa malami ne hidima wataran ya isko malami ne bayanan an kace ina yayyaci an kace ya tafi ga wani shi mai gina masai na ya cika ko da mallan ya dawo mallan halilu ya tuɓe ya yashi ya yashi sai ya yi mai addu'a ya samu albarka to ya ƙulu shina cewa alhamdulillahi dukkanin godiya ta tabbatar ma Allah hamdan godiya yi wafi wanda ke cika mata zaye da abin da ya ƙaru minan ni'ami na ni'imomin Allah maɗaukakin wa shukuru godiya lahu ta tabbatar mishi alama aulana bisa ga abin da ya jibinta mana ya jibinta mana abin da ya bamu min alfarli na fifiko wal karami da kuma karinci la uhsi bani li sahi sana'an yabo alaihi ga Allah madaukakin sarki ban iya li sahi iya yabon da zan yi mai kuwa shi dai kama asna kamar yadda ya yabo ala nafsihi bisa ga kai ne kamar yadda ya yabi kai ne da kai ne wani aluhun luɗufa kuma muna roƙon ubangiji luɗufi da jinƙai wal i'anata da taimako fi jami'il ahwali ga dukkanin halaye a cikin kowane hali muna roƙon Allah shi muna luɗufi kowane irin hali na wa hali hululul insani fi ramsi to da yake shi lokacin shigan mutum cikin kushewa sai wani yanayi na na musamman sai ya waro shi cikin dukkanin can cikin kullihi sai kawo shi rabon ya ce wa hali Ya Allah muna roƙon lutsufi da taimakonka a lokacin da hululin insani mutum zai sauka firan su yi a cikin kushewa ta yi. Wannan lokaci na wanda ya yi tsananin bukata zuwa ga Allah maɗaukacin Kowane lokaci cikin bukata yake ga Allah, amma babu lokacin da yake cikin bukata irin wannan lokaci yana bukata Allah shi mai lutsufi da jin kai ne. Wasu salatu jin kai, wasu salamu da aminci. ala Muhammadin su tabbata bisa ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, sayyid al'arabi shugaban larabawa wal ajami da ajamawa, almabusi abin aikowa lisa'ir al'umami ga dukkanin al'ummomi zaki daya, ya gami kowa da kowa, mutane da aljannu da mala'iku. Wa ala alihi salatin nan ya duma ga iyalan gidansa, wa ashabihi da sahabbansa. وأزواجه دا ما تتكنسا وزريته دا زريسا وأمته دا الأمة سأفضل الأمم ما في فيتان الأمم وبعد bayan basmala da salsala da hamdala faƙar haƙiƙa jama'atun wasu jama'a sa'alani sun roƙe ni wasu jama'a na malikiya sun roƙe ni a ranar lahuli wa lahun ma'alimar ta haƙiƙi wato sun roƙe ni muktasaran shi amma fuli ne sun roƙe ni muktasaran takaitaccen littafi to sai kawo jumla mu'tarida jumla wadda ta gitta tsakanin fa'ili da maf'uli ita ce jumla addu'a yace Allahu Allah a bana shi bayyana ma'alima alamomin at-taqiqi tabbatar da ilimi li gare ni walahum da gare su wasalaka kuma shi shiga bina da mu wabihin da su anfa'a tariqin mahi amfanin hanya to sun roƙe ni muktasaran littafi takaitacce ala mazhabil imami malik bisa ga mazhaba ta imamu malik ibn anas dan anas rahimahullahu ta'ala Allah shi zikai ne mubayyinan alhali na ina mai bayyanawa ko shi littafin nan mai bayyanawa lima ga abin nan da alfatawa fatawa bihi ta tabbata gare shi ma'ana cikin littafin ga in kawo abin da malamai ke fatawa da shi abin da an yarda a yi fatawa da shi fa ajabtu sai ni karɓa su'alahum roƙonsu ba da listikharati bayan ba Allah zaki bayan na yi nafila sallah raka'a biyu na yi wannan addu'a da aka ruwaito Allahumma inni astakhiruka bi ilmika to ne istihara to sannan da na rubuta wannan littafi mushiran bifiha alhali na ina mai ishara bifiha da kalimar fiha inda dukkan jina ce wa fiha dan daga nan da ya faɗa ma kuma ka dake shi kenan ramzi ne duk inda ka jiya ce wa fiha to lil mudawwana littafin mudawwana ya kuma in ka jiya ce wa fiha ya taho cikin mudawwana an ce kaza to lil mudawwana ce wa bi uwila inda duk ka ji an ce uwila an yi fassara to ila ikhtilafi sharihiha ishara na yake zuwa ga sabanin masharhantan mudawwana fi fahimi haga fahimtar ta in ka ja ce wa uwila ma'ana akwai wata fassara wannan ya fassara fassara kaza wannan ya yi ga fassara daban kowa da tashi fassara to shi na yaka cewa wa uwila wa bil ikhtiyari nikan yi unhwani da kalmar ikhtiyari zaɓi lillahani ga ainihin malan lahani shi kuma kana jin ya ce waktara ko alal muhtari ko fil ikhtiyari shi kuma lillahani ga malar lahani lakin shi na ya ba bayani ya ce lakin sai dai in kana da sigatul fi'ili idan ya yi unwan da sigar fi'ili wato ya ce ikhtara shi ya sigar fi'ili ikhtara ko akhtaru to fa zalika wannan likhtiyarihi ga zaɓin mallan lahani ko shi fi nafsihi da kai shi yayi zaɓen wabil ismi in yi umarni da suna ya ce alal muhtari ko alal ikhtiyari to fa zalika wannan likhtiyarihi saboda zaben da yayi min al-salati daga sabani ya kalli zabanin malamai ya zabo wani kauli cikin kaululukan su shi mallakani kenan wata tarjihi in ka ji nayi magana akan at-tarjihi rinjayeswa libin yunusa ga ɗan yunusa kazalika shi ma kamar wangara mun kayo na lahani in kana bi sigatil fi'ili to fa zalika li tarjihihi bi nafsihi in ka jiya ce waran jaha mana ibnu yunusa ya rinja yasuwa in ka jiya ce alal arjahi ko alal murajjahi to wannan li tarjihihi min khilafi ya kawo tarjihi ne daga sabani wa bi zuhuri sannan in ka ji na kawo azuhuru bayyana ibn rushd shi kuma ibn rushd ka dalika in ka ji ya ce wa azhara to ibn rushd kenan yarin jayiswa in ya kasance bi siga tilfili ko istazhar in kuma siga suna na alal azhari shi kuma bisa ga sabanin malamai na yarin jayiswa wa bil qawli in ka ji ya ce qala to lil mazari imam al-mazari kazalika tanka haka shi kace ya kala shi ma kazalika in bi sigatul fi'li shi da kai ne ya fada in bi sigatul ismi ala maquli to shi kuma bisa ga zabe daga cikin kaululukan malami wa haisu qultu in kajina fi khilafun an yi sabani fa zalika wannan lil ikhtilafi saboda sabani fi tashi daga shahararsuwa eh sabanin shugabannin mazhabobi ne ga wani kauli da shahara wa haisu zakartu qaulain duk da ka jina ambaci kauli biyu au aqwalan ko qaululukka da yawa na kawo matsala na ce qaulani ko kuma aqwalun to fa zalika wannan li adami bila'i saboda rashin kinkaya ta fil far'i cikin furu'a ala arjihiyatin bisa garin jayasuwa mansusatin wadda an kana fanta ban samu wani nassi wanda ya hirin jayi ba ko sai in ce kaulani an yi kaulin da haka duk wanda ka ɗauka ko a kawalu an yi kaulin lukka da yawa wa a'tabiru ina kula min al-mafahimi daga mafhumi mafhumin sharbi ina kula da mafhumin sharbi wato mafhumin sharadi fa shi kadai mafhumin sharadi shine wanda ka nuna cewa man taɗa harasa hasalatuhu wanda ya tsarki sallah ta inganta ni ke nuna wa man lam taɗa har lam ta sai hasalatu wanda bai tsarki ba sallah ta bata inganta ba mafhumai suna da yawa sifwas tarik allil wala kirsun ya wa adda zarfai ne wa hasirin agaya su aka ce ma mafahimu akwai mafhumul sifati akwai mafhumul shardi akwai mafhumul illa akwai mafhumul laqabi akwai mafhumul istisnai akwai mafhumul adadi akwai mafhumul zarfi akwai na hasari akwai na ihyai to amma duk gaba ɗaya cikin su mafhumul shar'i ɗaya ɗauka shi yake amfani da shi kaɗan dan shi yake kaɗan shi kaɗai wa ushiru ina ishara bi sahiha wato da an ingata a wistuhsina ko kuma an kyautata ila anna shaykhan to ishara na nake zuwa ga cewa wani malami ghairal lazina qaddamtuhum banda wadancan da na gabata to sahaha haza shi ingantar da wannan kauli a wistazharahu ko kuma ya bayyana shi rinjaye shi irin su malam abdussalam irin su ibnu ada'illahi to irin su ya kawo wabi taraddudi in ka jina ce taraddudun an yi taraddudi zai kawo magana sai ce taraddudu to an yi kai kawo an kai ruwa rana li taraddudi li mutaakhiri na saboda taraddudin malaman karshe fi nakali ga nakaltuwa daga malaman farko saboda sun yi taraddudi to shi yasa sai in ce taraddudu aw li adami ko kuma saboda rashin nassil mutaqaddimi na nassin magabata bisa ga hukuncin babu nassi na magabata to sai in ce an yi taraddudi wabi lau ina ishara da lau in ce walau kaza ila khilafin mazhabiyyin to ishara na nika zuwa ga sabani na cikin gida na mazhaba cikin malikiya kamar yadda yace walau qasdan kura da ganganna walau qasdan wallaha as'alu Allah kadai nake roko an yanfa abihi shi amfanar da wannan littafi man katabahu wanda ya rubuta shi aw qara'ahu ko ya karanta shi aw hassalahu ko ya tabbata shi ya same shi ya aji aw sa'a ko ya aiki fi shi in ga wani abu minhu daga gare shi wallahu ya asimuna muna roƙon Allah shi tsare mu min zalal daga talalabiya wa yuwaffiquna shiririta mu fil qawli ga zance wal amali da aiki sun masa annan a ta zuru ina neman uzuri li zawil albabi ga ma'abuta hankali na takasir daga takaitawa alwaki wanda ya kufi hazal kitabi ga wannan littafi dan takaitawa sai wa as'alu ina roƙo bi lisani da harshen at-tadarru ya kaskantar da kayul khushu'i da khushu'i wa khidabi da kuma magana at-tazallul da tazalluli wal khudu'i da khudu'i duk kaskantar da kaina da yadda kai an yunzara ayi dubi bi ainin rida da ijjiyar yarda cikin wangal littafi in zaka kallo ne ka kalle shi da ijjiyar yarda wasu sawabi da sawaba saboda wa ainun rida an kulle aibin kalilatu walakin na aina su ita zulma masawiya jiya yarda da kusasta ce daga kowane irin aibi wa ma kana min naqsa abin da ya kasance na naqasa kan muluhu sai su cika shi wa min khada'in in kuma na kuskure ne aslahu sai su gyara shi fa qallama ya karanta kwarai musannifin mai rubuta littafi ya khulusu shi shi tira na alhafuwa daga burma yana da wuya ce ka rubuta littafi kuma baka yi kuskure ba ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن ده tsira daga wannan aw ko ko muwallifun mai talifi yanjo shi tsira min al-asarat daga tubatufai dole na sai an samu tuntube saboda mutum dan tara wallahi